إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتي قبل كراتمنا وأن مكرنتا من البركة مكرنتا لابن تيمية yau muna ranar alhamis wanda ya daidai da ranar 29 ga watan rabi'in al'awwal hijira 1443 wanda ya daidai da ranar 4 ga watan 11 2021 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis na a sheikh al-doktor mahmud ahmad al-tahan hafizahullah wannan shine zai zama darasinmu na goma sha takwas a cikin wannan littafi muna cikin alfasul thalis muna cikin fasali na uku wanda yake magana akan alkhabarul mardud khabar wanda aka mayar da shi wanda ba karɓaɓɓe ba wanda malam ya kasa shi gida biyu alkhabarul mardud ya kasu gida biyu akwai almardudu بسبب سقط من الإسناد akwai kuma almardudu bi sababi ta'anin firrawi akwai khabar din da ake mayar da shi ba za a karba ba ta dalilin faduwa da aka samu a cikin isnadi wani ya fadi daga cikin isnadin an share wani daga cikin isnadi akwai kuma wato mayarwa wadda sababinta shine suka a cikin rawi a soki wani rawi daga cikin marwaitan hadisin to har yanzu muna cikin gaba ta farko almardudu bi sababi saqtin min al-isnad har yanzu muna cikin sa wanda akwai nau'ukan hadisi guda shida karkashin wannan guda hudu daga ciki saqat din su zahir ne saqatun zahir wato faduwar a zahiri take an share su sharewa ta zahiri wanda ba dole sai malamin hadisi kwararren malamin hadisi yake iya gane wannan sakatkin ba duk wanda ya zo zai iya gane nan an share wani a nan ne muka samu al-mu'allaq wanda ya gabata da al-mursal wanda shi ma ya gabata da al-mu'dal wanda shi ma ya gabata da al-munqati' wanda shi ma ya gabata kenan yau za mu tashi harful ba wanda shine al-mardudu ko kuma bi sababi saqtin min al-isnad kuma ya zama saqtun khafi mun gane ko saqtun khafi kenan mardud ne saboda an samu sakatun min al-isnad amma sakat din khafi ne boyayyen wato sharewa ce an boye wani ko an lullube shi an sa masa bargo ta da za a kasa gane shi ko zama an share shi gaba daya amma kuma a boye ba kowa yake iya ganewa ba sai wanda suke kwararri a cikin malaman hadisi wanda wato suke huffaz masu bin diddigin al'amura to anan ne za mu samu nau'ukan hadisi guda biyu an gane za mu samu almudallas za mu samu almursalu alkhafi almursalu alkhafi to za mu fara da almudallisu almudallasu an gane almudallas almudallas shine hadisin zama ismul maf'ul ne akwai almudallis wanda ismul fa'il ne wanda ya tadlisin an gane ko kenan za mu tashi almudallasu almudallas yakce almudallas ta'arifu tadlis kenan awwalan na farko ko mu ce wahid تعريف التدليس تعريف مي ake nufi da tadlisi a lugar larabci da kuma istilahin malaman hadisi faqara ta alif yace lugatan at-tadlisu a luga idan ka ce at-tadlisu a lugar larabci haka ne ko kuma al-mudallasu yawa ba tadlis ba ta'rifu at-tadlis shine yace al-mudallasu lugatan al-mudallasu ismu maf'ulin a lugar larabci idan aka ce al-mudallas kuma nan da shine matashiya shine matashiyar hadisi mudallas to kalmar al-mudallas ismu maf'ul ne ma'ana wanda aka aka yi masa tadlisi mun gane ko min at-tadlis an samo kalmar ne daga at-tadlis wa tadlisu fi lugha ita kuma kalmar at-tadlisu a lugha shine kitmanu aibi sil'ati anil mushtari shine a ɓoye aibin kadara ta sayarwa daga wanda za a sayar masa kana da wata haja ko wata kadara ko wani kayan kasuwa amma suna da wani aibi to sai ka ɓoye wannan aibin kana da tsohuwar mota sai ka je kai mata fancir ta koma sabuwa sai ka sayar ma mutum ita a matsayin sabuwa alhali tsohuwar mota ce wanda shi ake cewa tadlisi kitmanu aibi sil'ati anil mushtari an gane wa aslu tadlisi asalin wannan kalma ta at-tadlis mushtaqqun min ad-dalas mushtaqqun min ad-dalas min ad-dalasi an tsago ta ne daga ad-dalas wa huwa az-zulma aw ikhtilatu az-zulam hiya wa huwa az-zulma aw ikhtilatu az-zulam shine az-zulma duhu ko kuma ikhtilatu az-zulam cakuduwar duhu duhu ya game ka kasa bambance tsakanin wannan da wannan idan aka yi duhu kakan iya kakan iya wato baka iya gane tsakanin wannan da wannan in ana cikin duhu ina wata an gane to daga nan aka samu kalmar at-tadlis daga addalas ne addalasu wanda shine duhu ko kuma cakuduwar duhu kama fil qamus yace kamar yadda yazo a cikin qamus juz'i na biyu shafi na 224 sai ce faka annal mudallisa litaktiyatihi alal waqifi alal hadisi azlama amrahu to ka ce dai al mudallis nan ismul fa'il ne mu kiyaye al mudallis tare da yima lamun din kasra to faka annal mudallisa ka ce dai wanda yayi tadlisi malamin da yayi tadlisi litaktiyatihi alal waqifi saboda abin da yayi na lullubewa al waqifi alal hadisi wanda yazo ya tsaya kan hadisin mutumin da yazo ya tsaya akan hadisin yana son yayi bincike a kansa to saboda abin da shi mudallisin yayi na lullube masa na na taqtiya lullubewa azlama amrahu to kamar ya sa al'amarinsa ne cikin duhu fa kana al-mudallisa li taqtiyatihi ala al-waqif ala al-hadith saboda abin da yayi na lullubewa taqtiya shine ka ka rufe abu ka lullube shi to saboda wannan aikin da yayi akan wanda zai zo yayi aiki akan hadisin ka ce dai azlama amrahu ya sanya al'amuransa ne cikin duhu kamar mutum ne ya zo yana son ya yi bincike akan abu amma kuma a cikin duhu zai yi talalabe kai ko kai ne ka shiga ɗaki kana neman wani abu a cikin duhu za ka yi talalabe ka kasa gano inda abin yake to haka mai tadlisi yake yi wa malamai idan ya yi tadlisi wanda za su biyo bayi su yi bincike sai su kasance a cikin duhu su kasa gane yaya al'amarin yake an gane wannan to shi yasa aka aka kira shi al-mudallis aikin da yayi aka kira shi da suna tadlisi fasara yace fasara al-hadisu mudallisan da aka sai hadith mudallasan fasara al-hadith al-hadisu mudallasan da aka sai hadisin ya zama mudallas ta wannan dalilin wanda aka aka lullube shi ta yadda idan an zo ba za a iya gane hakikanin al'amarinsa ba wannan aluga kenan ba istilahan a istilahi shine ikhfa'u aibin fil isnadi shine boye wani aibi da yake cikin isnadi wa tahsinun li zahirihi sai a kyautata zahirin isnadin idan ka kallo ka zo ka kalli isnadin a zahiri zaka ga isnadin mai kyau ne an gane amma akwai wani aibi a ciki wanda an boye shi wannan shine ma'anan tadlisi a istilahi lokacin da muka zo karatun bai kuniya mun bi ta kan baitin da mai baikuniya ya kawo wanda yake cewa ma ata mudallasan nau'ani yace al-awwalu isqatu al-awwalu al-isqatu lish-shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف to wannan ya kawo wani nau'i ne na na tadrisin ba duka ba ya kawo na wani nau'i ne na tadlisi akwai tadlisul isnad akwai tadlisul shiyuh to wannan tadlisul shiyuh ne malam yayi ta'arifi ana yace wa ma ata mudallasan nau'ani hadisin da yazo a matsayin mudallas nau'i biyu ne al-awwalu na farko al-isqatu lish-shaykh shine mutun ya jefar da malamin sa wa an yanqula amman fawqahu sai ya nakalto hadisin daga wanda yake sama da malamin sa bi an wa an sai ce an fulan ko ya ce an fulan ko ya sa an da ainun ko ya sa an wadda take da da, da alhamza wasani la yusqituhu nau'i na biyu na tadlisi kuma baya share malamin sai ya bar shi lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif amma sai ya sifata sifofinsa da irin sifofin da ba za a gane shi ba sai ya ambace shi da wata sifar da ba wanda ya san shi da ita amma kuma yana da ita kuma bai shahara da wannan sifar ba ko ba a san shi da ita ba to don gudun kare ya karya sai ya gaya masa matsila yana da 'ya'yansa ana ce masa abu muhammad amma yana da wani ɗacen daban wanda ba a san shi ba sunansa ibrahim sai ya ce abu ibrahim kaga bai yi karya ba in ka zo sai ke ta bincike wane ne abu ibrahim din shi kuma abin da aka san shi da shi abu muhammad mun fahimta ko wani abin da ya kama da haka to wannan ana kiransa tadlisu shiyukh wanda za mu yi magana sa a gaba insha Allah mun fahimta da haka dai a istilahi idan aka ce tadlisi shine ikhfa'u aibin fil isnad a ɓoye aibi a cikin isnadi wa tahsinun li zahirihi ɓoye aibin da yake cikin isnadi sannan a kyautata zahirin isnadi isnain gaba ta biyu aqsamu tadlis kashe-kashen tadlisi yace li tadlisi qismani ra'isani shi tadlisi yana da kasuwa biyu manya-manya kuma wanda su ne tadlisul isnadi tadlisi na isnadi a yi tadlisin isnadi sannan na biyu wa tadlisu shiyuh da kuma tadlisun shiyuh wanda shine mai baikuniya ya yi ta'arifin sa a baitin da muka karanta ko baitutukan da muka karanta mun gane to za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya da farko insha Allah za mu ɗauki tadlisul isnad shine lamba ta uku kenan ثلاثة تدليس الإسناد لمبا تأكو زام تفي زام أوكي تدليس الإسناد تدليسي نا إسنادي يتي لقد عرف العلماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة yace hakika malaman hadisi sun yi ta'arifin wannan nau'i na tadlisi da ta'arifuffuka mabambanta juna yace wasu akhtaru asahha wa adaqaha fi nazari fi nazari ya ce amma zan zaɓi wato tarifin da ya fi inganci kuma ya fi fitowa fili an gane ko fi nazari a nazari na in ji mahmud ahmad al-tahan ya ce a gani na zan zaɓi tarifin da ya fi inganci kuma ya fi kyau wa huwa tarifin imamai ne wanda shi ne tarifin da wasu limaman nan guda biyu suka yi wanda su ne abi ahmad bin amrul bazar ya ce abi ahmad ya rubuta ko abi ahmad bin amru al-bazar nan ko ya zama kuskure ne wajen bugawa ko kuma abin nan ne abin nan kuskuren alkalami sunansa abi bakar abi bakar ahmad kenan abin nan dinsa ne ana abi bakar ahmad bin amru al-bazar kenan sai ku rubuta kenan na farko abi bakar bin amru al-bazar wanda ya rasu a shekara ta 292 wa abul hasan ya rubuta kuma da abul hasan abul hasan ibn al-qattan abul hasan ibn al-qabil hasan al-kunyar sa ne sunansa ali abul hasan ali ibn al-qattan al-fasi mutumin fas ne dan afirka ne ya rasu a shekara ta 628 to haka wannan ta'arifin da suka yi shine yace wa hadha ta'rifu huwa ta'rifin nasu wanda shine yafi inganci shine kamar haka alif harafin alif yace ta'rifuhu an yarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yazkura annahu sami'ahu minhu yace an yarwi ar-rawi marwayci ya rawaito wani hadisi amman qad sami'a minhu daga wanda ya saba jin hadisi daga wajensa malaminsa ne amma sai ya ruwaito malam yasma minhu hadisin da bai ji ba daga gare shi an gane ka saba zuwa nan darasi to akwai wani darasin da kai race baka zo shi ba to amma sai an ba da wasu hadisai a wannan darasin wanda kai baka ji su a bakin malamin ba amma kuma ka saba karatu a wajen malamin to sai ka ruwaito wannan hadisan daga malamin kai tsaye alhali ba a wajen shi ka ji ba an gane ko ina fata an gane min ghairi an yazkura annahu sami'ahu minhu amma kuma idan ya zo ba zai ce ya ji shi daga gare shi ba ba zai faɗi haka ba sai dai ya faɗi wani ko an ko kaza ko ya ce ƙala ko ya faɗi wani abu wanda za ku ga kamar ya ji daga wajensa alhali kuma ba daga wajen shi ya ji shi ba ya ce ka duba sharhu alfiyatil iraqi lahu tashi shi al-iraqi din juz'i na farko shafi na 180 ya kawo wannan ta'arifin ba sai ce sharhu ta'arif ga sharhin wannan ta'arifin wa ma'ana hadha ta'arif ma'anar wannan ta'arifin shine anna anna tadlis al-isnad abinda ake nufi da tadlis al-isnad an yarwi rawi an shaykhin kad sami'a minhu ba'd al-ahadith marwayacin hadisi zai zai ruwaito hadisi daga wani malami wanda ya taɓa jin wasu hadisai a wajensa lakin hazal hadis allazi dallasahu sai dai wannan hadisin da ya masa tadlisi lam yasma'hu minhu bai ji shi daga wannan malamin ba wa inna ma sami'ahu min shaykhin akhar anhu sai dai ya ji shi ne daga wani malami na daban daga wannan malamin fa yusbitu dhalika shaykh idan yazo sai ya jefar da wannan malamin wa yarwihi anhu bi lafzin muhtamilin lis-sama' lissama'i wa ghairihi sai ya ruwaito shi daga wancan malamin wanda bai ji ba daga wajensa da lafazi wanda yake muhtamil zai iya daukar as-sama cewa ya ji wa ghairihi kuma zai iya daukar bai ji ba an gane sai ya ruwaito shi da lafazin da zai iya ihtimalin cewa ya ji kuma zai iya ihtimalin cewa bai ji a wajensa ba ka kala kamar ya ce kala idan ya ce kala kaga zai iya kala ya ji ko kuma ya dai faɗa amma ya ji daga wajen wani ba a wajensa ba kenan in ka ce ƙala baka yi ƙarya ba tunda ya faɗi hadisin amma dai baka ji a wajensa ba amma idan mutum ya zo bai iya gane ka ji a wajensa ko baka ji ba zai iya ɗaukar cewa ka ji ɗin da kanka ka ji ta yi kuma ba da kanka ka ji ba wani ne ya ji ya gaya maka au an ko ya ce an fulan daga wani zai yi hakan liyuhima ghayrahu annahu sami'ahu minhu dan ya sama waninsa wahamin cewa ya ji wannan hadisin daga wannan malamin lakin يصرح بأنه لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث sai dai ba zai fito sarari bai ce ya ji wannan hadisin daga gare shi don gudun kar ya karya fala ya kulu sami'tu aw haddasani ba zai yarda ya ce sami'tu ko ya ce haddasani ba hatta la yasira kadhaban bidhalik domin kada ya zama makaryaci ta dalilin wannan dan ya ce sami'tu ko haddasani kaga yayi karya tunda bai ji daga gare shi ba to sai ya shiga daga cikin makaryata ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر كما تائوا وند زي جيفر دنا متن ɗaya ne ma ko mutum biyu zai iya ture mutum ɗaya ko mutum biyu ya yi ruwaya daga wannan malamin kai tsaye to idan ka zo ka duba sai kaga ai dama ya saba ruwaya daga gare shi an gane kaga ba za ka samu wani iskali ba sannan kuma ya ruwaito shi da lafazin da yake nuna cewa ya ji yana da ihtimalin cewa ya ji kaga sai ka ɗauka da kansa ya ji ba a wajen wani ya ji ba kenan ba kowa zai iya ganewa ba sai waɗanda suke zurfafawa a cikin al'amurra suke bin diddigin abubuwa su suke iya gane irin wannan ba kowa yake iya ganewa ba wannan shi yasa aka kira shi isqatun khafi boyayyar jefarwa wadda ba kowa yake iya gane ta ba mun gane sharhin jim na uku yace al farqu bainahu wa bainal irsalil khafi yace bambancin da yake tsakaninsa da irsalul khafi irsalul khafi yana gaba ba mu zo kan shi ba kaga ba mu san shi ba kenan a ba yanzu ya kamata a ce ya kawo wannan ba amma duk da haka tunda ya kawo zamu karanta tunda irsalul khafi ba mu riga mun yi bayani akan akan sa ba sai ce al farqu bainahu wa bainal irsalul khafi bambancin da yake tsakanin a tadlisul isnad dinnan da muka yi ta'arifi da kuma al irsalul khafi wa bainal irsalil khafi da kuma tsakanin irsali khafi boyayyen irsali mun san mai irsali shine kai irsalin hadisi a wajen wanda baka yi zamani baka ji a wajensa baka yi zamani da shi ba shine mursal wannan mai karatun sa ba to akwai irsal amma khafi boyayyen irsali to bambancin da yake tsakanin sa da da tadlisul isnad yace qala abul hasan bin al-qattan abul hasan bin al-qattan ya faɗa ba da zikirihi littarifi sabiq bayan ya ambaci ta'arifin can da ya gabata wanda muka karanta da ya ambaci ta'arifin da ya ƙare sai ya ce wal farqu bainahu wa bainal irsali bambancin da yake tsakanin wannan isqat din isqatu al isqat wannan tadlisi ko bambancin da yake tsakanin wannan tadlisin tadlisul isnad da kuma al irsal yana nufin al irsalul khafi bambancin da yake tsakaninsu huwa annar ilsa annar irsala ruwayatuhu amma lam yasma minhu shi irsal ruwayatuhu amman lam yasma minhu ruwayarsa mutum zai yi ruwayarsa ne daga wanda bai taɓa jin hadisi daga bakinsa ba kun gane ko ba malaminsa ba ne bai taɓa jin hadisi daga bakinsa ba amma kuma sun yi zamani guda ina ba zan fahimta sun yi zamani ɗaya amma bai taɓa jin hadisi daga wajensa ba ko sun yi zamani ɗaya ko ma sun taɓa haɗuwa tarihi ya nuna sun taɓa haɗuwa amma dai bai taɓa samun hadisi daga wajensa ba to sai ya ce sai ya rawato hadisi ya ce an fulan hadisin da aka rawato daga wannan mutumin bai ji shi daga mutumin kai tsaye ba daga wajen wani ya ji amma in ya zo sai ce an fulan ko ƙala fulan to idan mutane suka zo sai su ga tunda sun yi zamani ɗaya ko kuma sun taɓa haɗuwa sai ya ce a wajen shi ya ji alhali ba a wajen shi ya ji ba kun gane bambancin su da wancan shi wancan ya taɓa jin hadisi a wajensa malaminsa ne ya taɓa karatun hadisai a wajensa to hadisin da bai ji ba daga wajensa idan ya zo sai ya ɓoye ya share wanda ya ji a wajensu sai ya yi ruwaya kai tsaye daga malamin shi kuma wannan na biyun shi kwata-kwata ma bai taɓa ji a wajen malamin ba bai taɓa jin hadisi a wajensa ba shi ma idan ya zo sai ya share waɗanda ya ji daga wajensu sai ya ruwaya kai tsaye daga wajen wannan malamin to mun gane tsakanin wannan mursal din da kuma mursal wancan zahir mursal wanda yake jalli wancan wanda muka wuce shi wancan bai yi zamani da shi ba an gane wanda muka wuce a baya hadisi mursal ba su yi zamani ɗaya ba kamar imamu malik an gane ko ya yi irsali ya yi ruwayar hadisi daga daga daga daga daga daga ibn umar daga abdullahi ibn umar wancan shi na farkon ba su yi zamani ɗaya ba kun gane ko ina son ku tantance ne don masan mu yi sauri ku koma can baya wajen mursal ɗin da muka wuce me ce huwa ma sakata min akhiri isnadihi man ba'da tabi'i man ba'da tabi'i yana imamu maliki da nace ba shi ba ba imamu maliki ba in imamu maliki ne zai zama munqati kamar tabi'i wanda zai biyo bayan tabi'i a share wanda zai biyo bayan tabi'i kun gane ko sai a share wanda zai biyo bayan tabi'i man ba da tabi'i muka ce shi ne ake cewa mursal shi ne wanda ya ce wa suratuhu an ya kula tabi'i sawa'un kana sagina daga kala rasulullah kamar tabi'i ya ce manzan Allah ya ce kaga ai tabi'i bai zamani da manzan Allah ba kun fahimta amma kuma ya ce manzan Allah ya ce to wannan shine mursal amma wannan mursal ne ba khafi ba tunda da kowa ya ga tabi'i an san cewa tabi'i ne kuma ya ce manzan Allah ya ce kenan abin a fili yake an san ba daga manzan Allah ya ji ba wannan shine mursal wanda ba khafi ba to shi kuma mursal khafi sun yi zamani ɗaya da malamin kun gani amma bai ji daga malamin ba bai ji daga gare shi ba to wannan zamanin ɗaya da suka yi shi zai ɓoye lamarin idan ya irsalin hadisi ya ce ya ji daga wani ya ce bai ce ya ji ba ya ce ƙala fulan ko ya ce an fulan kai idan ka zo sai ka ɗauka cewa daga gare shi ya ji tun da lafazin muhtamil ne zai iya ɗaukar ya ji zai iya ɗaukar bai ji ba to kai in ka zo ka kalli ai mutumin nan siƙa ne shi kenan sai ka ɗauka cewa ya ji da kansa ya ji alhali ya share mutum ɗaya ko ma fiye da mutum ɗaya tsakaninsu da malamin to kasancewar sun yi zamani guda sai a ga kamar daga gare shi ya ji sai bincike ya yi malamai sun zo su yi bincike sai su gane ai sun yi zamani ɗaya amma ba su taɓa haɗuwa ba sai a gano haka ko kuma sun yi zamani ɗaya amma bai taɓa karɓan hadisi a wajensa ba ko sun haɗu sun taɓa haɗuwa a wajen aikin haji ko wani abu irin wannan amma ba su bai taɓa karɓan hadisi a wajensa ba to kuma sai a ga ya yi ruwaya daga gare shi sai a gane nan mursal ne khafi mun gane to nan malam yace wa idahu zalika anna kullam min al-mudallasi أن كل من المدلس المدلس مدلس أن كل من المدلس والمرس والمرس والمرسل إرسالا خفيا اسم الفائل نكو اسم اسم الفائل نكو وإداه ذلك أن كل من المدلس كوني daga cikin mai tadlisi wal mursili irsalan khafiyan da wanda zai yi irsalin hadisi ɓoyayyen irsali yarwi an shaikin shay'an lam yasma'u minhu sun yi tarayya a nan gurin zai yi ruwaya daga wani malami abinda bai ji daga gare shi ba zai ruwaito abinda bai ji ba daga wannan malamin amma bi lafzin yahtamilu sama wa ghayruhu da lafazin da yana iya yahtamilu sama wa ghayruhu zai ruwaito shi da lafazin da zai iya daukar yaji kuma zai iya daukar wani abu wanda ba ji ba kamar ya ce kala ko ya ce an ko abin da ya kama da haka ya ce lakinnal mudallisa qad sami'a min zalika ash-shaykh bambancin su inda suka rabu shi al-mudallis qad sami'a min zalika min zalika ash-shaykh ahadith ghayr allati dallasaha shi mudallis ya taba jin wasu hadisai a wajen wannan malamin wadda ba wadda yi wa tadlisi ba ya taba jin wasu can daban ba wannan da yi wa tadlisi ba ala hina ala hini أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا أي عند شيء المرسل أن المرسل إرسالا خفيا شيء وند يكي مرسل المرسل وند إرسالي بويين إرسالي شيء كما لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا bai taɓa jin komai daga wajen wannan malamin ba gane bambancin su shi kaɗai ne bambancin su lal ahadith allati arsalaha wala ghayraha bai ji hadisan da ya irsalin su ba kuma bai ji wasu ma wanda bai wanda ba su ba ko dai bai taba ji ba lakinnahu asarahu aw laqiyahu sai dai yayi zamani ɗaya da shi ko ya taba haduwa da shi amma bai taba ruwaya daga gare shi ba to sai ya amfani da wannan damar ta cewa sun yi zamani ɗaya ko sun taba haduwa sai ya yi ruwaya daga gare shi ta hanyar kala ko an ta da in ka zo ba za ka gane ba amma shi mudallis ya taɓa jin wasu hadisai daga wajen malamin amma su da nan da yawa tadlisi bai ji su ba sai ya share wanda ya ji daga wajen su sai ya ruwa ya kai tsaye daga wajen malamin amma sai su yi amfani da lafazan da yana iya ɗaukan cewa ya ji kuma yana iya ɗaukan cewa ba ji ya yi daga wajen sa ba ina fatan fahimta amma idan ba su yi zamani ɗaya ba ya zama munqati' idan ba tabi'i ba ne in tabi'i ne ya zama mursal tabi'i ruwa daga annabi ya zama mursal in kuma wanda ba tabi'i ba ne ya zama muqati an gane in mutum biyu ne zai zama mu'dal in aka share mutum biyu ya zama mu'dal wanda muka wuce a baya in mutum ɗaya ne in ƙasa ne ya zama mu'allaq kun gane ko wannan kenan in ba su yi zamani ɗaya ba to in mutum ɗaya ne ya share daga ƙasa ya zama mu'allaq in tsakiya ne ya zama muqati in kuma mutum biyu ne ya zama mu'adal in ba su yi zamani ɗaya ba amma in sun yi zamani ɗaya ya share mutum ɗaya ko mutum biyu to ya zama mursal hafi Allah ya samu na gane harafin dal ya ce misaluhu misalinsa ma akhrajahu hakim hadisin da hakim ya rawaito nan da ya ce hakim za ka iya ɗaukar cewa a cikin al-mustadrak dan shine littafin da ya shahara da shi amma ya yi lamba ƙasa ya ce fi ma'arifati ulumin hadis ya faɗi haka a littafinsa fi ma'arifati ulumin hadis shafi na 130 ya fitar da hadisi bi sanadihi da isnadinsa ila ali bin khashram zuwa ga wani ana ce masa ali bin khashram qala shi ali bin khashram yace qala lana qala lana ibn uyayna sufyan bin uyayna yace da mu an zuhuri yayin ruwayar hadisi yace daga zuhuri fa qila lahu sami'tahu min az-zuhri sai aka ce masa kaji shi ne daga zuhuri kaga tunda an tambaye shi yanzu dole yayi bayani ba zai yi ƙarya ba fa qala sai yace la a a wala mimman sami'ahu min az-zuhri ban ma ji shi daga wanda ya ji shi daga zuhuri ba yace haddathani abdul razzaq wanda ya gaya mun shi shine abdul razzaq amma amar daga ma'amar an az-zuhri daga zuhuri kaga a karan farko yayi tadlisi an gane ko ya share mutum biyu tunda ya saba ruwaya daga zuhuri yana ruwaya daga zuhuri so ya so yanzu wannan bai ji hadisan daga zuhuri ba amma ya so kai tsaye ya ruwaice shi daga zuhuri amma da sai ce an zuhuri kun gane sai ce an zuhuri to inda an kyale ba a tambaye shi ba da sai a tafi akan kai tsaye ya ji shi daga tunda yana ruwaya daga zuhuri mun fahimta sai da aka tambaye shi dada sai ranar wanka ba a boyen cibi shine ci a ba a wajen shi ban ma ji daga wajen wanda ya ji daga zuhuri ba yace na ji shi daga Abdurrazzaq shi kuma daga Ma'mar shi kuma daga Az-Zuhri sai yace fa fi hadhal misal a irin wannan a wannan misalin da muka kawo asqata ibn Uyayna isnaini bainahu ko wa bain az-Zuhri asqata ibn uyayna sunaini bainahu wa bainaz zuhri mutum biyu ibn uyayna uh, sufyan ibn uyayna ya share tsakaninsa da zuhuri mun gane wannan wannan kenan to inda ba su yi zamani ɗaya da zuhuri ba sai hadisin ya zama mai ya zama ya share mutum biyu sai ya zama sai ya zama mu'adal inda ba su yi zamani ɗaya da zuhuri ba sai ya zama mu'adal amma sakamakon sun yi zamani ɗaya da zuhuri kuma yana ruwaya daga zuhurin sai ya zama sai ya zama sai ya zama mudal mun zama mudallas tunda yana ruwaya daga zuhuri ya zama mudallas inda bai ruwaya daga zuhuri ko bai taɓa ruwaya daga zuhuri ba sai zama mursal khafi gane inda bai taɓa ruwaya sun yi zamani da zuhuri amma bai taɓa ruwaya daga gare shi ba da sai hadisin ya zama mursal khafi amma da yake yana ruwaya daga zuhuri wasu hadisai amma wannan dai bai ji shi daga zuhuri ba sai hadisin ya zama me sai ya zama mudallas ba mudallis ba mudallas mun gane to kaga ibn uyayna babban malami ne a cikin malamai hadisi sufyan ibn uyayna shahararren malami ne amma yana tadlisi an gane ko yana cikin malamai masu tadlisi haka al-hasan al-basri babban tabi'i ne dan kar mutum kamar in an cewa ne yana tadlisi kamar wani abin gani ana samun malamai da yawa akwai waɗanda wani dalili ne yake sa su su yi tadlisin wani dalili haka wani niyya wata niyya ce wani zaka ga niyya ce mai kyau wani mummunan niyya amma kuma dai laifi ne mun fahimta zaka ibn uyayna yana tadlisi hasan al-basri yana tadlisi yana cikin malamai masu tadlisi haka abin nan umar ibn abdul aziz khalifa din nan na daular amawiyya wanda kaga adalin shugaba ne amma yana tadlisi yana cikin malamai masu tadlisi in ya rawaito hadisi da ana ana ba a karba haka al-a'mash haka abu ishaq as-sabi'i duk manyan malamai ne da ire-irensu duka wannan suna tadlisi shi abu hanifa wanda imamu ne daga cikin a'imma guda hudun nan mai mazhabar hanafiya shi ta suka yi sayi ulhifz ne ba sa karban hadisin sayi ulhifz ne ta bangaren har da sayi ulhifz ne ba a karban hadisi ba a karban hadisin sa amma na ai bai rage wani matsayin sa ba kaga imamu ne daga cikin a'imma ina fatan fahimta wannan kenan sai ce in mun fahimci wannan wannan shine ake cewa tadlisu shi da aka ce wa tadlisul isnad to akwai kuma tadlisul taswiya shi ne lamba ta hudu arba'a tadlisul taswiya tadlisul taswiya ya ce hadan nau'u min tadlis ya ce wannan nau'in daga cikin nau'ukan tadlisi huwa fil haqiqati nau'un min anwa'i tadlisil isnad shi ma wani nau'i ne daga cikin nau'ukan tadlisi na isnadi arif ga yadda ta'arifinsa yake ta'arifuhu هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر shine marwaci ya yi ruwayar hadisi daga malaminsa sannan sai ya jefar da wani rawi mai rauni wanda yake tsakanin amintattu guda biyu wanda su amintattun ɗayansu ya taɓa haɗuwa da ɗayan amma sai aka samu wani mai rauni ya ratso tsakiyarsu so sai amfani da waccan haduwar da suka yi sai cire mai raunin an gane wa suratu zalika yanda suran take kasancewa yace an yarwiyar rawi hadisan min shaykhin siqa rawi rawaito hadisi daga malami amintacce wa zalika siqa yarwihi an da'ifin an siqa shi kuma wancan amintaccen sai ya rawaito hadisin daga wani mai rauni shi kuma mai raunin ya rawaito shi daga siqa ويكون ثقتان قد لقي احدهما الاخر sai zama waɗancan amintattun guda biyu sun taɓa haɗuwa da juna amma wannan hadisin wancan sikan ba daga wannan sikan ya ji shi ba fa ya'ti al-mudallis allazi sami'a al-hadisa min al-thiqati al-awwal to sai mai tadlisi yazo wanda ya ji hadisin daga wancan amintaccen na farko fa yusqitu ad-da'if allazi fi sanad sai ya jefar da mai raunin nan da yake cikin isnadin wa yaj'alu al-isnada an shaykhihi as-siqa an as-siqa an siƙaci sani sai ya sanya isnadin daga malaminsa wanda siƙa ne an shekhi siƙa daga malaminsa amintaccen nan an siƙa a sani ya zama kamar ya rawaito shi daga amintaccen can na biyu an gane amma bi lafazin muhtamalin muhtamilin da wani lafazin muhtamil wanda yake yana iya ɗaukar shi wannan siƙan daga wancan siƙan ya ji kuma yana ɗaukar ba daga gare shi ya ji ba kamar ya ce an fulan kun gane ko ƙala fulan fa yusawwi al-isnada kullahu siqatin sai isnadin ya daidaita gaba ɗayansa amintattu ne alhali akwai wani wanda ba amintacce ba da aka cire mun gane amma sakamakon waɗannan amintaccen biyu sun taɓa haɗuwa ba za a gane ba kun fahimta in mutum ya zo ba zai iya gane saboda sai ya ɗauka haɗuwan nan da suka yi a lokacin ya ji wannan hadisi to wannan kaga shi ma tadlisi ne a me a isnadi tadlisi ne a cikin isnadi sai ce wa hadha an-naw'u min at-tadlis to wannan nau'i na tadlisi sharru anwa'i at-tadlis shine mafi sharrin nau'ukan tadlisi لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس domin amintaccen nan na farko shi dama an riga an san shi cewa ba mai tadlisi ba ne wa ya ji waqifu ala sanadi to wanda zai tsaya akan isnadin sai ya samu wannan malamin kazalik kamar haka sai ya samu isnadin ko ya samu isnadin kamar haka ba'da taswiya bayan an daidaita shi qadrahu an siqatin akhar sai ya samu cewa wancan amintaccen ya ruwaito shi ne daga wani amintacce dan uwansa to shi idan ya zo me zai yi fa yahkumu lahu bi sihha sai ya masa hukunci cewa hadisin ya inganta wa fihi ghararun shadidun alhari akwai rudani da yawa a ciki tunda in ya zo ba zai gane ba wannan amintacce ne kuma gashi an faɗi cewa ya ruwaya daga wancan amintaccen alhali wani ne daga baya ya zo wannan dubara ya share wani mai rauni tsakankaninsu su to idan mutum ya zo ba zai iya ganewa ba sai malamai masu bin diddigi suke iya ganewa shi yasa aka kira shi aka kira shi isqatun khafi ina fata an gane wannan ko mu ce saqatun khafi aka kira shi saqatun khafi ba na biyu asharu ma kana man kana yaf'aluhu mafi shaharar masu aikata irin wannan tadlisin cikin malamai wanda suka fi shahara da irin wannan aikin na farko akwai baqiyatu bin walid baqiyatu bin al-walid at-tamimi al-himsi ya rasu a shekara ta 197 yana yin wannan aiki irin wannan sai share rawi mai rauni tsakankanin sika guda biyu qala abu mushir abu mushir yake cewa sunansa abdul a'la bin al-mushir bin abdul bin bin abdul a'la bin mushir al-ghassani ya rasu a shekara ta 218 to shi abu mushir yake cewa a hadisu baƙiyya laisat naqiyya fa kun minha ala taqiyya yace hadisan baƙiyya yana nufin baƙiyya bin walid yace laisat naqiyya ba tsaftatattu bane fa kun minha ala taqiyya da ka kasance akan sauna game da hadisansa kar kai ta kwasuwa kana abin nan kai taka tsantsan wannan ka duba littafi fi ma fi yace yana yazo fi ma'rifatu ulumul hadis shafi na 130 mutum na biyu mai irin wannan aikin shine alwalid bin muslim wani ana ce masa alwalid bin muslim ana masa alkunya da abul abbas ana ce masa ko lakabi ne ko alkuniyarsa ce abul abbas ya rasu a shekara ta 195 shi ma yana yin wannan yana yin irin wannan tadlisin an gane ko ya share mai rauni tsakanin siƙa guda biyu jim harful jim misaluhu misalin irin wannan tadlisin tadlisu taswiya misalin samarawa hubni abi hatim fil ilal abinda ibni abi hatim ya ruwaito a cikin littafin a cikin littafin al ilal ibn abi hatim sunansa abu muhammad abdurrahman bin muhammad bin idris bin munzir bin dawud bin mihran at-tamimi al-hanzali ar-razi ya rasu a shekara ta 327 ɗa ne ga abun nan ga abu hatim ar-razi an gane ko babansa sunansa Muhammad bin Idris Muhammad bin Idris wanda muka ambata din nan ana ce masa Abu Hatim Ar-Razi wanda malamin hadisi ne yana daga cikin ulama'u jarh wa ta'dil ulama'u jarh wa ta'dil ya cikin malaman jarh da ta'dil ya rasu a shekara ta 277 shi baban nasa to dan Ibn Abi Hatim a cikin al-ilal yake cewa sami'tu abi naji babana waye babansa abu hatim ko muhammad bin idris ya ce na ji babana wa zakarar hadisar alladhi rawahu ishaq bin rahuwiya sai ya ambaci hadisin nan da ishaq bin rahuwiya ya rawaito shi an baqiya daga baqiya sai ya ambaci hadisi wanda ishaq bin rahuwiya ya rawaito shi daga baqiya baqiya wancan da muka ambata yace haddasani abu wahab al-asadi an-nafi an ibn umar hadisu لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه ku kalli isnadin da kyau ishaq mai rahuya ya rawaito shi daga baqiya shi kuma baqiya yace haddasani abu wahab al-asadi shi kuma daga nafi shi kuma daga ibn umar sahabin manzon Allah ya rawaito hadisin da yake cewa yake cewa la tahmudu islam al-mar'i kada ku yabi musuluncin mutum hatta ta'rifu uqdata ra'ayi har sai kun san wato ingancin ra'ayinsa ko kyan ra'ayinsa da kyan ra'ayi shine uqdata ra'ayi ya ihkamu ra'ayi har sai kun san ihkama ra'ayi kun san kwarewar ra'ayinsa to wannan hadisin ce qala abi ibn abi hatim yace babana yace waye baban nasa abu hatim ar-razi yace hadha al-hadisu lahu amrun qalla man yafhamuhu ce wannan hadisin a cikin sa akwai wani boyayyen al'amari da masu fa'intar safa su da yawa kaɗan ne masu ganewa akwai wani ɓoyayyen lamarin da ba kowa ke iya ganewa ba shi ne ya ce rawa hazal hadis rawa hazal hadis abdullahi bin amru wanda ya rawaito wannan hadisin shine abdullahi bin amru wanda wato siƙa ne ku kiyaye an ishaq bin abi farwata shi kuma daga ishaq bin abi farwa da'ifun shi kuma da'ifi ne an gane an nafi shi kuma daga nafi maula bin umar shi ma kuma siƙa ne an ibn umar daga ibn umar sahabin manzan Allah anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa ubaidullah bin amru shi ubaidullah bin amru kunyatuhu abu wahab alkunyar sa shine abu wahab wa huwa asadiyun wanda dan kabila banu asad ne da yazo fakannahu baqiyatu baqiyatu sai yayi masa alkunya maimakon ya ambaci sunansa da aka sani aka san shi da shi ubaidullah bin amru da ya zo sai ya alkuna ya ce abu wahab kun gane ko sai ya ce haddasa ni abu wahab can sama haddasa ni abu wahab al'asadi fakannahu baqiyatu sai da ya zo sai masa alkunya ya masa alkunya saboda watakila yana da ɗa mai suna wahab wa nasabahu ila bani asad sai kuma ya jingina shi zuwa ga bani asad kai la yuftana lahu domin kada a gano wane ne shi hatta iza taraka ishaqa domin idan ya jefar da ishaq bin abi farwa la yuhtada lahu ba za a gane ba domin idan ya ambaci ubaidullah bin amr kuma aka idan ya ambaci ubaidullah bin amr wanda sananne ne da wannan sunan annafi to za a gane ya share wani tsakaninsu an gane ko za a gane ya share wani tsakaninsu to da ya zo sai ya share sai bai ambaci sunansa ba bai ce ubaidullahi bin amru ba da yau sai ce baqi abin nan da yazo sai ya ce ne abu wahab na sai ce haddasa ni abu wahab al-asadi maimako ya ce haddasa ni ubaidullahi bin amru sai ce haddasa ni abu wahab al-asadi to a nan tsakankanin su sai share wani waye share ishaq bin abi farwa wanda da'ifi ne da ya share sai ce an nafi sai ya sa an an gane shi kuma dama shi ishaq bin abi farwa din daga nafi din ya rawaito shi to kaga an nafi tana ihtimalin shi abu abu wahab din daga nafi din yaji kuma ta iwa ba daga gare shi yaji ba to shine abu abu hatim ar-razi yake cewa yayi hakan ne kai la yuftana lahu fakannahu baqiyya wa nasabahu ila bani asad kai la yuftan dan kar a gane shi wane ne hatta iza taraka ishaqa domin idan ya samu damar cire ishaq daga cikin isnadin bin abi farwa la yuhtada lahu ba za a gane ba ina gane ba za a gane yayi hakan ba to ka gani shi ma tadlisi ne nau'i ne na tadlisi wanda ana kiran sa tadlisu taswiya shi ma tadlisi ne a cikin isnadi abin nan me aka ce masa tadlisul isnadi ne تدليس التسوية وين نوعي نا تدليس الإسناد وأنن كيلان باك أسيتي كروب شرح الألفية شرح ألفية العراقي جزء فرقو شافي نتري دا تسئين دكما تدريب الراوي جزء فرقو شافي نتري بيو دا أشرين دبيار to sai mu hakura daga nan idan muka zo darasi mai zuwa sai mu tashi tadlisu shuyukh wani nau'i ne shi ma na tadlisi wanda shine mai biquniya ya mana ta'rifin sa a cikin baiquniya za mu tashi kansa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ta'ala